رزقه تعالى وهو أصل الرزق وأساس الحياة كما قال الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون لكن معاشر المؤمنين ينبغي لنا أن نتساءل ما سبب تأخر نزول الأمطار عن موعده المعتاد أيها المؤمنون إن من أعظم أسباب تأخر نزول الأمطار كثرة الذنوب كما قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قال ابن القيم الجوزي رحمة الله عليه ولا شك أن الناس قد يحرمون الأرزاق بالذنوب يصيبونها ولقد أحسن القائل إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم وحتها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا وقال مجاهد رحمه الله إن البهائم لتلعن العصاة من بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر تقول هذا بشؤم معصية بني آدم معاشر المؤمنين ومن أسباب تأخر نزول الأمطار عدم إعانة الضعفاء والمحتاجين قال نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم هل تنصرون وترزقون إلا بدعفائكم وقال أيضا إنما يرحم الله من عباده الرحماء ونزول الأمطار رحمة فكيف يصيب بها من لا يرحم أخرج الإمام مسلم مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه كله حيث أمر فلما سئل صاحب الحديقة عن عمله قال أتصدق بثلث ما يخرج منها وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا فما الذي يضرك يا عبد الله فما الذي يضرك يا عبد الله إذا أنفقت من مالك شيئا وإن كان قليلا في كل شهر أو في كل يوم أيها المسلمون لقد شرع لنا الإسلام صلاة الاستسقاء عند تأخر نزول الأمطار والاستسقاء من سنن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام قال تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر إلى آخر الآية وقد استسقى خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأمته مرات متعددة وعلى كيفيات متنوعة قال ابن عباس رضي الله عنهما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعه والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا فيا أيها المؤمنون إن من أعظم أسباب نزول الأمطار كثرة الاستغفار والتوبة وتقوى الله جل وعلا باتباع أوامره واجتناب نواهيه حيث قال عز شأنه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وأخبر جل وعلا أن نوحا عليه السلام قال لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا يقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة فجدير بنا فجدير بنا عباد الله أن نغيث قلوبنا بالإيمان والطاعة ليحل الغيث بأرضنا وبلدنا ذلكم والله ذلكم والله هو مفتاح المطر من السماء هو سبب دفع البلاء قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال سبحانه وتسامى ولأل وأن لو استقاموا على الطريقة وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد uwa masu girma ina mana wasiya da tsoron Allah madaukakin sarki mafadin wa taqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron wata rana wadda a cikin ta ce za ku koma a wajen Allah madaukakin sarki sannan a saka ma kowace rai da abun da ta aikata ba tare da an zalunci kowa ba mu ji tsoron wani ini wanda tsayuwa a cikinsa akwai tsawo sannan kuma hisabi a cikinsa akwai nauyi Allah ka muna rahama idan mun zo a wannan ranar. ‘Yan uwa, a wannan kwanakin muna koke, muna jimami, muna alhini na rishin sabkar ruwan sama, rishin zakuwan ruwan sama a lokaci, kuma sun sabkan ma sai ka gani ba sa biyan bukata. Dole ne mu yi alhini, dole ne hankalinmu ya tashi idan babu ruwa, domin ruwa su ne rayuwa gaba ɗaya. ruwa su ne asalin arziki gaba ɗai Allah subhanahu wa ta'ala da yake gaya mana mahimmancin ruwa sai ke cewa waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy ta hanyar ruwa ne muka sanya komai yake rayuwa dukkanin abin da yake ban ƙasa yana buƙatar ruwa duk wani arziki da za a yi ko da za a haɓakar to ana buƙatar ruwa wajen yin sa don haka dole ne mu ɗauki wannan a matsayin musiba dole ne hankalinmu ya tashi ko da ko a ce matsalar ruwan ba ta fara shahuwanmu ba balle ma ta shahe mu domin zahin da muke fama da shi da a ce ruwa sun sabka a isashi da ya rage domin ciwace-ciwacen da ake fama da su a yanzu da a ce ruwa sun sabko da sun rage domin ruwa ya tabbata suna sabkowa da alkhairi zakosu suna zakuwa da waraka a cikinsu shi yasa idan ana ruwan sama wata ran manzon Allah yakan hito a cikin ruwan ya tsaye ruwan su bigi jikin sa yace akwai albarka sabini daga wajen Allah madaukakin sarki da haka sabkar ruwa albarka ne rishin su bala'i ne masifa ce sai dai yan uwa ba nan gizo ke saka ba abin tambaya shine wai me yake jawo karancin ruwa duk wanda ya shekaru ashirin ko kuma wanda ya shekaru talatin baya ya tabbata da cewa shekarun da suka wuce an yi ruwa fiye da wannan lokacin to me ya zahi me ya jawo karancin ruwa abubuwa da yawa ne wanda akwai mai ke da suna asbabun hissiya akwai asbabun ma'anawiya amma sai dai musulmi a ko da yaushe yana ta'allaka rayuwarsa ce da lahira yana ta'allaka rayuwarsa ce da addini mu a addini musulunci ya karantar da mu daga cikin abubuwan da suke jawo rishin ruwa ko jinkirin zuwansu ko kuma karancinsu ko kuma su sabko amma ba tare da albarka ba sai ma cutarwa domin maganar da nake muku mu anan muna kokin bamu da ruwa akwai wasu daga cikin garuruwa na maraɗi garuruwa na difa garuruwa na maraɗi wanda ruwan har sun yi musu yawa an yi ambaliya mutane da yawa sun mutu a yau ina son radio na ji wannan labarin mutane da yawa sun mutu dabbobi sun mutu dalilin ruwan sun yawa sai nuna cewa ashe wai ba sabkar ruwan saman ba albarkar ruwan shine wannan kira to me yake jawo karancin ruwan sama ko kuma rishin albarkar su mafi girma daga cikin abubuwan da yake jawo karancin ruwan sama ko kuma rishin albarkar su yan uwa shine kathratu dhunubi wal ma'asi yawan zunubi da sabon Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ka'ida yake cewa ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس banna bala'i masiwa ta faru a ban ƙasa ba don kuma ba sai dalilin abubuwan da mutane suka aikata ma'ana a duk lokacin da kuka samu kanku a cikin jarabtawa to masiwa ce zunubin da kuka yi shine ya jawo muku wannan shi yasa da muka karanta a kauli na Umar yake ce na Ali radiyallahu anhu yake cewa ma nazala bala'un illa bi ma'siyah duk bala'in da kaga ya sabka in dai a cikin musulmi ne to dalilin wani sabo ne da suka yi dalilin sabon da suke ne Allah yake jarabtar su da wannan dan haka yana daga cikin dalili wanda yake shine mafi girma shine sabon Allah madaukakin sarki yawan sabon Allah ya bayyana ana kallo kuma an ki hanawa yanzu da Allah ku dibi wannan hanyar fasadin da ake yi duk wanda yake bi karhe bandejar karhe goma na dare idan ka bi wannan hanyar zaka gani daga farkon eh, me yake da suna sonisi ka je hawa jaran point talwa ka je ka kewaya a cikin garuruwa wasu rampoyin rampoyin me zaka isko samari ne da 'yan mata da ƙatan gangunma ma'ana baf ana sa music ana rawa kuma hukumomi na gani ana gani ba a tsawata malumai na gani ba su yi koda a ce 'yan ƙungiya ba a ce su je su yi musu wa'azi hukumomi suna gani ba su sa ƙarhinsu ba su hana da abin da ya kama da haka 'yan anguwa suna gani domin 'yan anguwa ma suna iya su hana wannan abun da ake yi wannan shine kenan shi yasa ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa idza kunta fi ni'matin far'aha fa inna dhunuba tuzilu ni'am wa tuhutha bi ta'ati rabbil ibad fa rabbul ibadi sari'un niqam yace idan kana cikin wata ni'ima to ka kiyayi wannan ni'imar ta hanyar kamewa daga sabon Allah domin sabon Allah yana kawar da ni'ima lokacin da muke a cikin sabon Allah bai yawaita ba a ƙasashenmu za ka ga mutum zai iya aje abu ba wanda zai taɓa sa za ka ga mutane za su hito bakin titi su kwanta babu wanda zai swace masa salula babu wanda zai shiga gidansa ya wanware amma yanzu kana a cikin gidan gidan yana leƙe ma kana tsoron a diro a kwace maka kaya kana tsoron a diro a yi maɗiyanka kwaɗi da abin da ya kama da haka dalilin me dalilin sabon Allah da ya yi yawa in uwa masu girma yana daga cikin sabon Allah wanda yake jawo tawayar ruwa shine rishin hudda zakka ko kuma rishin hudda ta yanda ya dace ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra min sama mutane ba za su taba hana zakkar ba dukiyoyinsu face dalilin wannan Allah ya hana musu ruwan sama sai manzo Allah ya yi togaciya yace walaulal baha'im lam yumtaru ba dan dabbobi ba ma da Allah bai sabkar musu da ruwan sama ba ashe dalilin kaza ne kadangare kan sha ruwan kasko ruwan da muke samu ma wai a yanzu kin da rashin albarkar su wai Allah dalilin dabbobi ne don su ma suna bukata yake mu su to ina da a ce mu ma mun gyara dabbobin su asali ba sa ma sabo da kina albarkar tahi fiye da haka yan uwa masu girma mai san shi sabon Allah maɗaukakin sarki sabon Allah ga musulmi tabbas babbar me yake da suna babban masihuwa ce wadda take iya jawo masa asara mai yawa a cikin rayuwarsa ta duniya kamin ya je a rayuwa ta lahira shi yasa ya zo a cikin akwalkin mujahid rahimahullahu ta'ala yake cewa a duk lokacin da aka samu karancin ruwa da wari dabbobi suna la'antar masu sabo daga cikin 'yan adam su su ce hadha bi shu'mi ma'siyati bani adam wannan rishin ruwan da muke fama da shi dalilin sabon 'yan adam ne su ta ɗebe ma 'yan adam masu sabon Allah su ta tsine musu albarka domin sun ɗauki alhakinsu dabbobi suke faɗin wannan abu na biyu daga cikin abubuwan da suke iya jawo karancin ruwan sama ‘yan uwa masu girma shine adamu i'anati du'afa wal muhtajin shine rishin taimaka ma masu rauni da mabukata idan muka ce taimaka ma masu rauni da mabukata muna nihin daidai ruwa daidai tsaki kowanne ya duba a anguwar shi akwai mabukaci idan muka ce mabukata ba muna nihin masu yawo suna bara ba domin manzo Allah ya ce wannan asali ba su bane mabukata mabukata su ne wanda suna da bukatar amma ba su hitowa su nuna ba su hitowa su yi roƙo to irin su ma su ne Allah ya ce ayi ma sadaka lil fuqara il muhajirin lil fuqara il muhajirin ladina ukhriju min diyarihim ga talakawa waɗanda baka ganin su ba su zakkuwa suna roƙon mutane amma kuma suna da bukatar kai da kanka in ka kalle su ka san suna da bukata to irin wannan su ne ake so a taimaka ma ba wai masu yawo ba suna roƙo da kokon bara domin wannan su asali kasuwanci ne suke ba ba neman taimako suke rishin taimaka ma wa'annan yana iya jawo dalilin wannan Allah madaukakin sarki ya fushi da mu gaba daya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da aka samu ganima wani arziki ya zo sai ya ce ibghuni du'afa wal masakin fa innama turzaquna wa tunsaruna bihim da an kawo arziki sai manzo Allah ya ce ku nemo mini talakawa da mabukata domin arzikin da Allah yake arzita ku da shi da nasarar da yake baku a wajen yaƙi dalilin masu raunin ku ne ashe idan Allah ya baka arziki wai ba don kai kadai ya ba ba ya baka ne don ka yi dalilin wani ya ci a karkashin ka lokacin da ka tauye ka hana mishi to ka hana mishi haƙƙinsa shi yasa wani ya zo yana koki yana cewa ya manzon Allah shi da abokin shi ne shi abokin kullum wajen ilimi wajen neman ilimi yake tahiya kullum makaranta yake tahiya shi kuma wannan shi ke zuwa kasuwa sai kasance shi wannan mai zuwa kasuwa kin yana ganin kamar wannan ai yana zaman kashe wando yana ci da saka banza sai dai ta shi a wajen manzo Allah ya zamna yana shan iska shi kuma yana can kasuwa yana nima sai ya kawo ƙara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce masa baka san da cewa ba arzikin da kake samuwa a kasuwa dalilin wannan ne kake samun shi kai Allah ya barka ka je ka nemo ne ya baka wata hanya shi kuma sai ya bashi wannan hanyar ta neman ilimi dalilin shine Allah yake arzitar da kai da rashin taimaka ma mabukata yana jawo wannan Masu Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama yarhamu Allahu min ibadihi ruhama irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama wanda Allah yake tausayi wanda Allah yake ma rahama daga cikin bayu su ne masu yi ma ƴan uwansu jin kai su ne masu tausayin ƴan uwansu su ne masu yi ma ƴan uwansu rahama ku ji tausayin wanda suke a ƙasa wanda yake a sama Allah zai ji tausayin ku rishin taimaka ma mabukata yana jawo talauci a cikin ƙasa idan kuka lura mafi yawancin ƙasashen da suka ci gaba da na kafirai kin da na musulmai kin za ku ga suna da hanya ta taimaka ma wanda ba sa da aiki suna da hanya ta wanda suka yi retire suna da hanya ta tsohi wanda suka tsufa na taimaka musu da ake yi dalilin wannan taimakawa na ƙasan da ake yi sai Allah madaukakin sarki ya ciyar da su gaba dukkanin wanda yake taimakawa Allah ba zai taɓa barinsa a haka ba. Wa afdalun nasi ma bainal wara rajulun taqdi ala yadihi linnasi hajatun. La tamna anna yadal ma'rufi an ahadin ma dumta muqtadiran fasa'du taratu. Mafificin mutane daga cikin mutane shine wanda ta hanyar shi wasu suke samun biyan bukatar su. Shine khairun nasi anfa'uhum linnas. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani mutum da yake tahiya a cikin daji hadari ya gangamo sai ya ji a cikin wannan hadarin ana cewa isbi harsa fulan je ka shayar da gonar wani daga cikin girgijen yake jin ana faɗin hakan sai wannan mutum ya ce to gonar wani kuma sai ya bi wannan girgijen girgijen na tahiya wannan mutumin na bin girgijen sai da ya zo a wata gona girgijen ya tsaya ya zube ruwansa gaba ɗaya ya tsayaye wannan gonar ita kaɗai ga gona kewaye da su amma gonar ita kaɗai aka ma ruwa sai ce wannan mutunan ku akwai sha'ani tare da shi ya ce to wane ne wannan mutunan sai ya shiga gari yana tambaya wane ne wane wane ne wane aka ce mishi ai ga wannan nan sai ba shi labarin abin da ya gani ya ce menene kake yi da Allah ya maka wannan falalar sai ya ce ni na kasance duk abin da zan huddo daga cikin wannan gonar duk arzikin da na huddo daga cikin wannan gonar ina kasa shi gida uku kashi guda na ni da iyalina kashi guda in taimaka ma mabukata kashi guda kuma shine nake maidawa dan ya hoto ma'ana lokacin shifka shine nake maidawa a cikin kasa sai manzo Allah ya ce dalilin wannan abin da yake Allah madaukakin sarki masa wannan ni'ima man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati duk wanda ya kasance a cikin biyan bukatan dan uwansa to Allah madaukakin sarki shi ma ba zai bar sakara zo ba zai biya masa bukatarsa mu uwa masu girma ni zai hana abin da kake samu a duk wata in ka samu kai irin yanda wannan bawan Allah yayi in baka iya yin haka ba raba hudu in baka iya yin haka ba raba biyar me zai hana ya kai dan kasuwa kullum idan ka dawo daga kasuwa ka kilga ribar ka ka hudda wani kaso daga cikin wannan ribar ka taimaka ma wani yin haka tabbas zai ƙara haɓaka dukiyarka domin ma na asad sadakatun min malin sadaka ba ta taɓa rage dukiya ba yan uwa masu girma a duk lokacin da aka samu ƙarancin ruwa musulunci ya karantar da mu roƙar ruwa akwai abin da ake cewa salatul istisqa ko kuma du'a ul istisqa sallah ta roƙar ruwa ko kuma addu'a ta roƙar ruwa yana da kyau kenan a wannan garin namu inda dama a samu a gabatar da wannan sallar in wannan bai samu ba to ayi addu'a limammai su yi addu'a ba limammai ba hatta kai bawan Allah mai yiwa kahi liman alkhairi kai addu'a Allah ka shayar da mu ruwa masu albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran yana hudu ba sai ga wani ɗaya daga cikin sahabbai ta ya rasulullah halakatil amwal wa inqata'atis subul fad'u Allah yughithuna gari yayi zahi hanyoyi sun katse dukiyoyi sun mutu ya Allah ya manzo Allah ka roki Allah ya shayar da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan minbari ya daga hannu yana Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna to ko kai zaka iya ka rike wannan addu'ar ya Allah ka shayar da mu ruwa ya Allah ka shayar da mu ruwa ruwa masu albarka manzo Allah ya wannan addu'ar idan manzo Allah ya koyar da mu addu'a ta roƙon ruwa ruwa masu albarka domin ruwa kamar yadda muka faɗi su ne rayuwa ƴan uwa masu girma mafi girman dalili da yake jawo sabkar ruwa masu albarka shine abubuwa guda uku na farko shine tsoron Allah na biyu shine tuba daga sabon Allah da muke yi mu rage na uku shine biyayya ga Allah madaukakin sarki idan muka ɗauki na farko mai Allah yake cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib duk wanda yake tsoron Allah Allah zai kawo masa mahuta kuma zai arzita sa ta inda baya tsammani idan muka ɗauki abu na biyu da muka faɗi annabi Nuh alaihi salam lokacin da mutanensa suka yi hori me ya nuna musu ya ce faƙul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ku nemi gafarar ubangijinku domin shi mai yawan gafara ne yursilu sama alaikum midrara zai kwararo muku da ruwan sama ya ƙara muku da arziki da dukiya idan muka ɗauki na ƙarshe shine biyayya ga Allah Allah yake cewa wa allaw istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa da a ce mutane sun tsayu akan hanyar Allah maɗaukakin sarki akan biyayya ga Allah maɗaukakin sarki to da mun shayar da su ruwa masu yawa da mun shayar da su ruwa masu albarka a ƙarshe ‘yan uwa wannan kwanakin da muka shiga goman farko na watan zulhijja kwanaki ne masu albarka wanda malumai ma suna ganin babu su kwanakin da suka yi su albarka idan aka ɗauki ini banda dare to wannan kwanakin sun yi kowanne kwanaki na duniya albarka domin Allah ya yi rantsuwa da su ya ce wa layalin ashir maluman tafsiri kuma suke cewa alqasmu min Allah ta'ala ma'innatun ala sha'nil muqsamu bih duk abin da kaga Allah ya rantse da shi to yana nuna girman sa ne yana nuna matsayin sa ne a wajen Allah madaukakin sarki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin da zamu liƙe da shi yake cewa ma min ayyamin al'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam babu wasu kwanaki da aikin alkhairi yayi soyuwa ga Allah ya da sauran kwanaki kamar wannan kwanakin ma'ana kowanne lokaci Allah yana son aikin alkhairi amma wannan kwanakin guda goma Allah ya yi son aikin alkhairi ya da sauran kwanaki sahabbai suka ce walal jihadu fi sabilillah hatta jihadi kaje yaki yaki da sauran walal jihadu fi sabilillah hatta jihadi a cikin hanyar Allah a ƙarshe sai manzon Allah ya ce musu fa akthiru fihinna min at-tahlil wa takbir ku yawaita kabbara ku yawaita ambaton Allah a wannan kwanakin shi yasa ya tabbata a asar akan cewa Umar da Ibn Umar da Abu Huraira suna zuwa a kasuwa da rana ba dan saye ba ko sayarwa sai dan kawai su rika daga murya na kabbara dan mutane su yi koyi da su ina mu yawaita kabbarori a wannan kwanakin sannan mu yawaita sauran ibadu wanda suka sawaka domin Allah ya ga tausan mu ya sabko mana ruwa masu albarka ya kuma kare ƙasanmu daga haɗurra da barazanoni da suke tunkarar ta ta ko'ina. Allahumma asqina ghaitan mughitha Allahumma asqina ghaitan mughitha Allahumma aghithna ya arhamar rahimin Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma anzil al-amana fi dawlatina Allahumma anzil al-amana fi dawlatina اللهم وفق أمراءنا لما تحب وترضى اللهم وفق أمراءنا لما تحب وترضى اللهم انصر جنودنا اللهم انصر جنودنا اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم عليك بأعدائنا وأعداء دولتنا يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله